بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya hada mu a daidai wannan rana ta Lahadi sha uku ga watan Rabi'ul Akhir ko sha uku ko shekara ta 2047 wanda ya je da biyar ga watan Oktoba 2025 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba wata-wata muna haduwa da wani muzakaran abubuwa da suka shafi ilimuka da ɗan dama ilimin fikihu ilimin ladabba ilimin hadisi da sauransu insha Allah wannan zama za mu karatu guda biyu katun farko za mu fara karatu cikin littafin nukhbatul fikar na al-hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani sannan kuma idan mun gama kuma sai kuma mu ƙara shaida abinda muka saba muna karantawa na kitabu tanqid da alqadi Abdul Wahhab a wannan majalisi namu da muka sa mashi suna da majalisu Abubakar ibn Abi Shayba rahimahullahu ta'ala insha Allah kai tsaye za mu shiga magana akan shi wannan littafi da za mu shiga nukhbatul fikr shi mawallafin littafin a takaice ne inda ba za mu tsawaita ba wata-wata ake haduwa ba zai yi ce za a tsawaita akan magana kan shi mawallafin littafin ba kamar yadda aka sani kusan ana kira shi alhafin in aka ce alhafin aka shiru galibi bayan rasuwan sari ko bayan lokacin da aka ibn hajar in aka ce alhafin aka shiru kusan shi ake magana sauran malamai in aka ce musu alhafin zai ka ce alhafin mughlatai alhafin siyuti alhafiz sahawi haka zaka ji ana fada amma in kace aka alhafiz aka yi shiru to kusan wato tunani yana komawa ne zuwa ga shi wannan bawon Allah cikakken sunansa shine Abul Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani sunan su daya da al-Maqdisi Ahmad ibn Ali al-Maqdisi shi kuma wannan Ahmad ibn Ali al-Asqalani al-Asqalan gari ne a Filistin kamar da aka sani wannan yana nuni zuwa ga shi shi asalinsa ne amma in ba haka ba a masar ya tashi ya tashi yana maraya amma wannan bai hana shi neman ilimi ba kuma bai rage shi da komi ba haka aka ci gaba da neman neman ilimi har daga baya Allah ta'ala ya sanya ya sami wato ya sami wato rabo wagwaba wagwaban rabo a cikin ilimin hadisi an haife shi 773 bayan hijira ya rasu ana ji ko? ya rasu 852 bayan hijira kamar yadda na faɗa ya tashi yana raya sannan kuma bayan mahaifinsa da yi wayo ya gan shi ba sannan ita ma mahaifiyar shi ta rasu kusan tsankanin lokacin da ya rasu iyayensa baki ɗaya ko a ce an ce wasu za cewa kan mahaifiyarsa ta fara rasuwa sannan kuma sai shiga mahaifin shi ya rasu bai wuce shekara hudu ko biyar ba a to ka haka dai tashi ya ci gaba da karatu da can ba ilimin hadisi ne ya fi karantawa ba ilimi ne galibi ya fi karantawa na irin loza da adab da sauransu wannan galibi malaman hadisi da malaman qur'ani ana samun haka daga da can mutum ga inda ya fi karkata shekul albani shi ma za ku ga ai kusan da can ba ilimin hadisin aka tsaya a kai ba to amma ilimin hadisin shine daga baya dai dole sai da ya dauke shi shi ma da ibn hajar kama albani kusan da can ilimuka da da da yake yi ilimuka ne na sanin larabci a sannan daga baya lokacin da ya kai shekara ashirin sai ubangiji ya sanya masa wato sha'awa na koma ilimin hadisi ya ci gaba da karatunsa ya yi ya wuce ya wuce da dama kun ga yana shekara ashirin ya karkata ma ilmin hadisi kaga ashe da yawan mu makara ba kenan al-hafiz mizzi shi ma a ilmin hadisi kusan sai da ya kai shekara 20 sannan wato ya wannan bal wannan da yawa shine sunnan malamai da yawa ba kowa ne ya samu wato sa'a ibn Sufyan ibn Uyayna da ya fara karatu tun yana yaron karami ilmin katun hadisi ba da can abin da ake shi ne dai abin da bawa muke yi za ga mutum ya dan fara da katin fiqh da sauransu shi ilimin hadisi ba ka zuwa ka ce kawai wai kai tsaye za ka shige shi kana buƙatar ka sami wani tanadi mai ƙarko ka san addini ka san qur'ani katin qur'ani kuma ka san addini hukuncen hukuncensa wannan shi kawo magana mazahib da aka ana magana saboda ilimin hadisi ilimi ne mai faffada in ka shiga idan baka sami malamai da za su dinga maka tantance maka ba to sai mutum ya bace ba wai ilimin ne batacce ba to amma zaka ji wayoyi masu a zahiri kai zaka ji kamar suna karo da juna amma in ka kasance ka shiga da ido to sai wannan ya zama ya maka ya sayar maka to da kamar wani sila ko dan ba na shirya za ku ji Abdullahi bin Wahab al-Misri yana cewa ba dan malamai guda uku ba ya da wasu malamai guda uku da ya musu layi ya ja musu layi ya ce ba don su bada ya bace da ta yana tsaye a tsammanin kowane hadisi aka samu aiki da shi ake shi amma sai ya sami ya ga kanshi na rawa zai wannan hadisin kaza ne wannan hadisin ya ce kaza wannan hadisin ya ce kaza wurin haɗe su wannan ma kila ma rawun da ya samu a ruwaya na akwai kuskure a ciki kila ma hadisin da'ifi ne bai san wato tsayin rawi wani ba to kaga sai ce in ba dan su imam malik ba da ya haɗu da su ba gabanin imam malik ya haɗu da amru ibn al-harith almadani thumma almisri sannan kuma da allati ibn sa'ad zuman malik ibn anas wannan mutane guda uku sune wato ibn wahab zaka jira cewa su suka mishi jagora saboda haka a yanzu ba wani wato ba wai latta aka yi ba aka tashi aka ce wai yanzu akwai ilimin hadisi ba wai latta aka yi ba duk da dai a da can kusan ana samu wanda suka yi sa'a sun shiga karatun cikin wato yarantansu ina su Sufyan ibn Uyayna bal ya malama kamar sunna ce sananniya a kufa cewa galibi mutum baya komawa ya ce ce zai zai ilimin hadisi sai yayin da sai yayin da wato ya kai shekara 20 in kun duba muqaddima na ibn salah za ku ji suna cewa la yukhrijuna awladahum fi talab alhadith sigaran hatta yastakmilu 20 wannan kamar yadda shi at-tawri ya fada kamar yadda Musa ibn Ishaq Musa ibn Harun da sauransu kamar yadda ibn ibn salah yake zuwa ga daga gare su duk da shi a tsaurin kaga fara kuma yana da kaɗayin shekarun sa domin akwai wasu malamai da ya riska kusan tsare kusa duk ya musu gaba a tsauri yana da wasu malamai da ya riska wanda zaka ga babu abin da sa ya riske su illa ya fara yana yaro in ba haka ba akwai wasu sa'annin sa kaman su Abul Ahwas Sallam ibn Sulaim al-Hanafi da ire-iren su zaka ga kusan tsare kusa a tsaurin ne amma kuma shi ya riske wasu daga cikin malamai zaka ji a ce shi ruwayan da yake daga wajen su suna gari a su su kuma waɗannan da suke yan bayan su kuma tsarafin su ne a shekaru su kuma sun riske su lokacin suka mai islabi wannan ba abin da zai zaka fahimta illa shi ya fara yana da wuri to wannan kwafallan ubangiji ne yana bayarwa ga wanda ya so almizi bai fara ilimin ilimin addini haka sosai ma da wurbashi amma kaga da ya kokari sai daga baya sai da ya zama babban malami kuma a wannan lokaci shine hujja a ilimin sanin rijal da shi da ibnu taymiya da su ibn daqiq al-eid az-zahabi yana cewa babu kamar su a zamanin su to amma in dai sanin rijal ne shi kuma ibnu al-mizi ya tara su eh suna su kansu suna dogaro da maganganun sa musamman ibnu taymiya yana dogaro da maganganun al-mizi kuma yakan nemi fa'ida daga wajen sa wajen ilimin ilmin rijal inda shine ya gyara lokacin sa akai zaka ji ana bada labari na bangar ajabi inda ya haddace abubuwan in lokaci yana bacci yana gyangyaɗi amma suna suna kawo karatun wani lokaci yana musu gyara ni ibn kafir saboda haka wannan kar wani hankali sai tashi dan yanzu ya akwai wani ilimi da yanzu bai kar a je a cigaba da yi za a samu inda aka wato kyauta da niyya kai je ka cigaba da yi baka san abin da wato na kyakkyawan niyya za ta kawo maka ba ibn hajar al-asqalani yana da malamai da yawa kusan wani abu da zai baka mamaki game da ibn hajar al-asqalani a kusan duk wani malamin sa shi za ka ya zama shi ma babba duk wani malami babba da ka sani a fagensa to ya kantar ibn hajar in dai ina zamanin ina wannan zamanin misali in kana maganar luka ka sami su al-fayruz abadi ah zaka ga ya kantar ibn hajar al-asqalani banda su sai ibn al-mulaqqib su al-haythami abul hasan al-haythami su abul fadl al-iraqi al-hafiz al-iraqi su sirajuddin al-bulqini da sauran malamai da yawa wanda zaka ga shahararru ne a baban su kowa yana da wallafa wallafi da da ya rubuta amma zaka ga duk da haka kuma suna ce ibnu hajar na cewa malamin sa ne to wannan yana nuna cewa duk yanda mutum ya kai ga ilimi bai kamata ya zama ya raba kansa da malamai ba ko da ka sani to ka je ka zauna da malamai saboda abin da ka sani ya zama nurin ala nur amma za ga yanzu da yawa muna ganin akwai wasu abubuwa da ba za mu zauna ba ba za mu zauna wurin ɗan uwanmu ɗalibai balle ma wasu ma malaman mu ne mun san cewa ilimin su ya ɗara tamu ya ɗara namu amma mutum na ganin shi ba zai zauna ya karanta ba ya kantar da shi ba za ga wani yanzu a cikin yan uwa ɗalibai wani za ga kamar yayin da ke zuwa wajen karatun ka yana ji ba ya ganin cewa yana zuwa ne ga abin wanda ya samu fa'ida kamar wani yana zuwa ne ya taimake ka to kaga a tun daga nan zaka sami matsala wajen samun ilimi ilimi galibi ilimi mai albarka shine ilimi idan ilimi bai albarka ba to ilimin zai zama al-ma'lumat in kuma ilimi ya albarka sai sai a mai da shi mufradi ya zama al-ilmu kai yanzu kana da kawai bayanai ne yanzu shedan kuma ya mafi ka bayanan kai duk wani bayanai da kai da kai kafafa da shi shedan ya fi ka amma ilimi mai albarka wanda zai shine wanda zai haifar maka da takawa da albarkar ilimi da so a yi ga kokari kar a ce wai wajen majalis neman ilimi ko da abokinka ne ke yi inda za ka amfana je ka amfana kai ma kuma ba za ka amfana ba ka je ku gana ma juna karfi da karfi a wurin saboda da zaran yana ganin ka a wajen to kaga zai kara tunawa ya tunano cewa abokina ne wa tare muke katu da shi ya zama duk abin da zai faɗa kuma shi ma zai tuna ran da kuma kaji an an yi tintibe babu komai ka gyara masa babu na abu ne a ciki sha'ani ilimi haka yake za ku jana cewa ibnu taymiya so da dama gaban mutane yana ibnu taymiyansa amma wani lokaci yakan haɗu da almizi a gaban mutane kuma ya rufe tambayar mizi ya mashi bayanan wasu abubuwa a lokacin da su ci almizin wasu na shayin sa ba sa son su tambaye shi saboda kai ya zama ya ya yambara su dutse ya mai sa kansu ya yi kato a ce ba su iya kaza ba su iya kaza ba su san kaza ba musamman kusan wani ilmin rijal wani lokaci ba ya ɗauka kiyasi in ka sani ka sani in baka sani ba kawai sai dai ka je abin nan yana da ɗalibai da yawa da wato Allah ta albarkaci shi da su amma dai ɗalibinsa da ya fi shahara shine alhafiz sahawi ba da wannan shine ya daga cikin ɗalibai da zaka ce kusan shine wato photocopy na shi alhafiz ibn hajar al-asqalani wannan kusan shine a takaice waye ibn hajar al-asqalani yana da wallafe wallafe da yawa masu amfani kuma wato tun da dama an fara tun ana da yaranta wallafa-wallafan suna da ɗan yawa wasu sun fi wasu nagarta da ƙarfi da wato yanayin da malamai suka sara masa littafin da ya rubuta littafinsa wanda ya fi zama shakundum shi na fathul bari fathul bari da kuma wannan hudar sari wannan mukaddimar tasa a wannan littafi ne da aka zage gwanduwa aka aka wato kusa iliminsa ne baki daya ya rubuce shi a wannan wajen ibrahim al-asqalani wannan littafin nasa littafi ne da kamar yadda al-Ethiopi ke cewa ana tambayan shi cewa to tunda yanzu ya gama ya gama rubuta al-Bahr al-Muhit al-Sajjaj to sai ka zo ka sake yin wani sharhi al-Bukhari sai ce ina ai la hilata ba'da al-fath wato kai malamai sun sallama ma wannan littafi na Fathul Bari da rubuta shi da ba shi kadai ya fara rubuta wata littafi mai suna Fathul Bari sharhin sharhin Sahih al-Bukhari ba Ibn Rajab yana nan kuma kowanne akwai irin mizansa duk da fatahul bari Allah ya sa shi ya nashi ya kara shi kuma akwai wasu abubuwa da zaka gani na jam'u turuq da sauransu da sauransu amma shi ma ne ibnu rajab kuma akwai wasu miza wasu khasiya da yake da shi littafin nasa zaka ba zaka wadatu ga barin sa ba ibnu ibnu rajab alhamdulillah da shi ma ya karasa nasa to shi ma da ya zama aya a yana da fatahul bari in ga ilmu rajal yana da tahdibu tahdib da yayi yana taqrib wanda wa kusan maganganun tafai malamai ne baki daya wanda almizi ya kawo su wanda ma ba ma almizi ba tun shi mai alkamal din almaqdisi ya kawo ya bi ya haɗe manganin ya haɗa kuma tacewa da almizi yayi shi kuma sai ya sa maka shi a sadara daya manganin malaman ne kawai aka kace ka ce saduqun yahim baka san me ya aka yi aka aka aka je aka cidda wannan natijar ba aka ji an ce wani saduq ne wani thiqa thiqatun hafiz thiqatun faqih a wani su aka samu su kuma ya musu take mai yawa da mutum zai ga zai ga take da da yayi ma Abdul Malik Ibn Mubarak Abdullahi Ibn Mubarak take ne masa kullun ina kata wani tacen sai in ga to ibnu hajar lalle ba wai da wasa yake ba kowa lakabi wato lakabi na yabo ba da wani zai dan yana da yana da takribi da sai duba sai ku ga abin da ya faɗa wasu kalmomi da ya faɗa yace yace yace imam ne shi hujja ne sannan kuma jawazi ne mujahid ne wasu kalmomi ya kuma kowanne babu wanda bai gazgato akan shi wannan ibn mubarak ba babu guda ɗaya da ya faɗa wanda babu shi a ciki shi imam ne a ilimi sannan kuma shi mujahid ne yana jihadi sannan kuma shi jawad ne yana yin baiwa da kuɗinsa ya je ya samo kuɗi ya ba wasu malaman ma abin da zai ishe su na adadin wasu lokuta har wani lokaci muna muna hirar da malami na Dr. Kabir Asgar sai nake cewa ni ko kullum in naga wannan take da yayi ma da yayi ma Ibn Mubarak a cikin malaman zamanin mu ba wanda yake kawo min a rai irin mana albanin zaria zaka ga wannan taken da aka wasu kuma shi ma ya dabu a kansa malami ne yanda yake yanda yake mai son karatu kuma a cikin katin yake kuma a cikin katin har Allah ta'ala ya karbe shi sannan kuma mai mai kazar kazar ne ba kowa ne Allah ya kira mishi wannan ba fa ga kazar kazar ga kuma lafiya da ubangiji ya bashi a ni da kaina amma kaina adalci na san ba zan yi wani abin da ke ba akwai abin da ni ya riga na san ba zan iya hadawa duka guda biyu ba kai wannan kai kazar ko kaje can kaje can wani ya da wahala wani koyaron kawai ya iya to ni dai kamar na fuka katan bana in je karanta an koyar da daga malam in je in ta kaza kazar haka ba za a samu nasara ba amma shi yana yi kuma za ka ga jikinsa bai nuna ba sannan kuma banda wannan kuma mutum ne kuma jawad ya albarka wanda yake baiwa da abin da Allah ta ya bashi sannan ka kowa ya ruba yanayinsa akwai irin su imam malik kuma ba wai laifi ne ba irin su imam malik su kaga kuma ba su yi hadawa ba don haka shi ma yi abin da kowa zai yi masa ya da littafin lisanul mizan wanda littafi aiki ne ma mizan da ijidal na na na na wato al-hafiz zahabi na ji wani yana cewa wai abin da su yi a shakul albani yayi yake yi sahihi na na at-tirmidhi da'if na at-tirmidhi wane ne wane yana cewa wai wasu malamai suna cewa wai wasu malamai babu wani wasu malamai da aka san so da amma sun san wannan harkar da za su ce wai wai laifi ne wai don wani ya rubuta littafi a ɗauka a littafin sa gyara ai da haka aka ake a zamanin musulunci baki daya a zo a ce wannan ya yi kaza kaza a rarrabe ai wannan duk kowa haka yake amma magana a ce wai wajen me zai ɗauki littafin Tirmidhi ko Abu Dawud ce wannan sahihu wannan duk ko ina haka ake duk littafin haka yanzu gashi al-kamal aka fara haka zaka tahdhibul kamal yadda ya tahdhibul tahdhib ya kuma taqribul tahdhib kace babu kuma ai kullum haka ake saboda haka littattafan mu za ka gani a ta wajen wajen na fikihu da sauransu haka za ka ga a ta yi ana maimaitawa a suyuti ma ba kusan shi ne ma ya zama jama'a zai ta amma kuma duk da haka wasu na zargin su cewa shi tattarwa ke yi amma za ka kuma akwai fa'ida sannan kuma akwai wasu annuka a cikin wato littattafansa da yake da shi wanda sai ka sai ka tsaya ka ka bi littafin nasu za ka sami abinda abinda kake son ka samu cikin sauri ko al-itiqad ɗinsa za ka samu abubuwa ne haɗa maka shi da yawa wanda na san ya fi kyan karatu yana da littafin at-tamyiz wanda ake ake shahara da talkhis al-habir wanda kamar da kun shaji malamu professor Muhammad Sani Umar shine ya fara wato taqiqin littafin da su asalin sunansa din da ya shahara a bakin malamai dai talkhis al-habir suke fada amma dai sunansa asali at-tamyiz sannan kuma akwai adrarul kamila sannan kuma akwai nukhbatul fikar wanda wannan shine zamu yi magana a kansa sannan kuma akwai sharhin sa na zuzatun nazar da sauran littafai da Ibn Hajar ya rubuta Bulughul Maram da sauransu da sauransu duk littafai ne Allah ta'ala ya yi musu albarka kwarai da gaske a nukhbatul fikar wannan littafi namu shi kansa littafi ne da wato ya rubuta domin ya yi hidima ga shi kan ilimin hadisi din galibi amma shi da alaka ne da wato sanin ilimi na ulum na hadisi kusan abubuwa ne tattaro maka ya sanya maka shi a waje daya yanda dai ta karibu tahdhib na rijal tincan ya tattaro maka wasu maganganu amma a tsara daya da shine shi ma kuma a cikin nukhbatul fikr sai ya mai da shi ya tattaro maka wasu maganganu nan wanda wannan shine khulasa ala tastaqarra alaiha a'immatul hadith wasu na cewa nukhbatul fikr wasu na cewa nukhbatul fikr to kowanne ka faɗa nukhbatul fikr fi mustalahi ahli al-athar in kace nukhbatul fikr ko nukhbatul fikr kowanne ka faɗa yayi da can zaga akwai dan magana tsakanin dalibai cewa wanne wanne ne ba wanne ne ba amma dai magana mafi inganci yayi in ka ce nukhbatul fikr kaga al fikr ya zama jami'in al fikr kenan eh to kuma dama abin da ya shi ne ya zaɓo maka tunanin da ya fi zama zaɓaɓɓe a cikin manganin malaman hadisi to sai shi ya zaɓo maka in ka ce kuma al-nukhbatul fikr to yanzu wannan al-fikr ya zama ismul jins ne shi ma dai kuma zuwa ga jam'i da saboda haka wannan duka kowanne ka faɗa la munafa fal ifrad al muradu bihi jinsul fikr al fikr kuma hada jam'ul fikr al fikr kuma jam'u jam'ul fikr saboda haka kowanne din babu babu laifi in ka faɗa haka wannan littafi kamar da nace abin da yake nufata yayi a wannan littafi wato yana ya so ne ya kusan maka ikhtisari ya tsakuro maka abin da yake magana ne na malaman hadisi hulasan sakamakon magana bai shi maka a kowace magana ba a iya samun saɓani ba to amma wannan ƙa'idojin da malaman hadisi suka sa na yadda shi ne ake karɓar hadisai ko ƙin karɓa to menene abin da binciken ya riga aka tabbata akai bayan an tattauna to da aka taune fa me natijar wannan shine abin da yasa ya rubuta dan shi kanshi lafazin nukhba ya ba al-intikhab ne ai intikhabu al-afkar al-muthla wato ya zabo maka wato tunanin da a cikin auren malaman hadisi ita ce tafi zama karbakiya tafi zama wato aka karbe ta saboda haka ya kawo maka kusan manyan wato abubuwan da malaman hadisi suka tabbata akai na'am ana iya samun wasu abubuwa zaka ga ya kawo a istiqra'in sa shi akwai abin da ibnu hajar ya kawo ijtihadin sa ne da kokari da yake da shi da kuma yawan sanin abu kuma huqqa lahu zalika wanda yake ya dade a abu wanda ya riga ka bacci dole zai riga ka tashi ba daidai ne yadda shi aikin sa kenan laila naharin ya ta magana kan ilimin wannan ilimin hadisi kuma kace shi ba zai zo shi ijtihadin ba zai yi ba ai ba a ilimi ba a samu haka ko ilimin kimiyya ne ba a samu wanda zai zama kullu yana nan ilimin kuma kace shi ba bai da ijtihadin sa yana ganin shi kaza ya fi masa saboda haka yana da wasu abubuwa da ya zo da shi a kuma hatta ijtihadin da ya zo da shi kusan yanzu alaihi istaqarra sani'u ahlil hadith akan san kusan malaman hadisi suka tabbata akai za ga yana da wasu maganganu da yayi akan mas'ala ta mashhur da qari za ga wasu malamai sun saba masa amma shi ya kawo nasa ijtihadin kuma har yanzu maganar nasa kuma aka ba fa'i da ita musamman inda aka fi mafi magana akan shi maganar shaf da munkar ne bambancin su shi yana da wasu khasiyat da ya ba shaf shaf ya keɓe shi da fika munkar kuma keɓe shi da da'if wannan ijtihadin sa ne to amma tare da haka malamai sun masa ladabi kuma sun ci da bibiyar sa akan haka kusan a yanzu yare na malamai da suka zo bayan shi suka ce munkar ko shan suna daukan shi ne kuna koran shi ne a makori na tarifi ibnu hajar al-asqalani eh amma amfanin da ka san wannan ilimi shine karka je wata ka je imamu ahmad ce munkar ko ka je ya ce shan ka ce to ai wannan da'ifi ne yarda ce yarda ce munkar yarda ce shan afwan fika ne mukhalafa ce ta fika ya kamata ya kamata ya ce ma shaz ba wai munkar ba imam muhammad wannan wannan karka je ka daure shi da abin da shi bai daure kansa da wannan ba ya wato wannan istilahi ne kawai wannan littafi namu ana cewa farkon wanda ya sharhin sa wani malami ne asariyin shi ibn hajar al-asqalani al-imam shumunni shi ne aka ce ya fara yin sharhin wannan littafi mai albarka to daga baya shi ibn hajar al-asqalani mai ɗaki shi sanin ɗaki ke masa biyu ya ci sai ya je ya yi makansa sharhin saboda haka sharhin sa wato in rana ta fito kuma duk wani wani tauraro dole ya haƙura sadaka shi ya zo ya rubuta littafi sa ma suna nuhu zatin nazar fi tawdihi nukhbatil fikr bayan an dame shi cewa yayi haka din littafin kamar da nace littafi ne wanda yake muktasar ne na asalin zubda ne asalin ra'ayin malaman hadisi kuma wato malamin ya bi tafarki ne wanda ke badi shi ya kawo tafarkinsa sabanin sauran mana suka shuɗe gabaninsa galibi su sun fi tafarki na ibnu salah haka suka bi amma shi da ya zo sai ya zo da nashi nashi hanyar da yake cewa za a saurin fahimta a haka sadaka ilimin zaka gani za ka ga shaɗira ɗaya ne amma kusan zai dankare maka wani ilimi a waje ɗaya to amma dai al'akhbu bil bin nusus wal isharat wal mafahim kowanne nasin aka zo za ga kusan duk ilimin hadisin ya samu ka a wannan kalmomi da jin da kake gani to ina ganin sai mu fara mu shiga cikin littafin kai tsaye sun da ba na kamar yadda nace ba na son mu tsawaita akan akan magana kan ibnu hajar asqalani wani wani abu ne za a je a same shi shi tarjama wannan ba su ba su da iyaka a je a same su tarajum na malamai a rika zuwa ana samu sai dai amfanin zuwa a je a samu yana ƙara ƙarfin gwiwa guya ma shi kansa wato neman ilimi din ya zama mutum ya rika jin cewa akwai wanda suka rigaye shi da zaran ya je ya zai samu wasu yan wato wani dagawa ya je ji alamar cewa ya zai samu wata dagawa to shi tana cewa akwai wani fa gaban sa shi bai kai rabin rabin sa ba bai kai mai ishar din sa ba to kaga a lokacin sai ya sauke ma kansa wannan wannan girman kan Allah ta'ala ya tsare mu da dagawa ماذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ناسان wato da yawan ku ai sun san cewa kusan shekaru ko za su kai biyu ne na manta shekarun ko biyu dai ko abin da ya kama da wannan na jin ko biyu ko biyu da wani abu haka akwai dan uwa abokinmu wanda suka nemi mu zauna mu darsan wannan littafi to cikin iko Allah aka yi za a rika dauka kuma an fara ina jin ko kasar goma ne kawai muka yi amma da dan yawa da dan yawa an fara wannan karatun amma ko ba a iya karshewa ba saboda haka abin da zamu faɗa a nan din shi ma dai ba zai zama ya yi bauɗi daga wancan ba sai dai abin da muka bin ya faɗa a nan ba sai a je can za a gani abin da kuma muka faɗa a nan ba faɗa a can ba kuma kaga sai ya zama nuru ala nuru insha Allah ta'ala na san malam Umar yana da wannan kasussuka din wataƙila ko a group ɗin ku zai tura muku saboda ku ga abubuwan da muka faɗa a wannan wajen malam ce alhamdulillah dukkan yabo da kirari sun tabbata ga ubangiji allazi lam yazal aliman qadiran wannan ubangiji da bai gushe ba masani ne kuma wato mai iko ne cewa lam yazal aliman qadiran wannan yana nuni zuwa ga cewa sifata al-ilmu da al-qudra a wata sifa ce wata take ba daga baya ubangiji ya sami ta ba sifatun ne lazimatun lah sifa ce da take wato lazima ce ga ubangiji wato shi ilmin ubangiji ghayr masbuqun bil jahl ba wasu lokuta ne ubangiji ya ya same su bayan da can bayan su ba bal hatta wato duk wani hatta sifatu fi'il da zaka iya cewa sifa ce ta aiki na ubangiji ba ma al-ilmi ba kamar sifatu na al-khalq kamar sifa ta al-istiwa da sauransu waɗannan sifofi min haythu dilalatiha min haythu dilalatuha ala dhat ba ta da farko ba ta da ƙarshe sun samu ne da samun ubangiji amma min haythu ahadiha فإنها تتجدد يوجد فيها اللاحق والسابق wannan wata magana ce ba zan tsaya akai ba tunda na san ma wataƙila an zo gaba dan wana ma da tsaye zai muku ga wannan bayanan inda lokaci ya bayu in bai bayu ba kuma za a samu a wani littattafai muka dan jandana a wannan wajen ne saboda akwai wasu magana da ake danganta ibn taymiya cewa yana faɗin tasasul hawadith to kuma wasu daga cikin malamai na sunna a wannan ƙasa wasu ma mun muzakara da su kan wannan mun nakasha su saboda abinda muka ji na ra'ayi na Ibn Taymiyyah da shi danganta mishi cewa tasalsul hawadith wannan bid'a ne saboda haka Ibn Taymiyyah ka annahu wa qa'a fi bid'a imam ahli sunnati wal jama'a fi zamanihi wa ma zala huwa imam mu'tabar yurja ilayhi fi kulli tahqiqat al-ilmiyya بالنسبة إلى العلم العقدي kuma ka zo ka fara ka dinga nuna mashi wani yatsa wane ne kai a shi abin da ake magana ta sasul hawadith din da ake ta magana yana magana cewa asalin jinsin siffan ubangiji na halitta bai da farko bai da ƙarshe amma babu wani halitta ɗaya ɗaya da zaka ɗauka illa zaka same shi shi wannan halittar yana da farko yana da ƙarshen sa in ubangiji ya so ya samu masa ƙarshe ya samu masa ƙarshen sa wannan shine abin da nake nufi yana da kashi kaman kaman aikin ubangiji yana da alaka da kamar maganar ubangiji ce maganar ubangiji idan kai lura dilalanta ala that ba ta da farko ba ta da karshe ba wani lokaci da ta ubangiji zama kurma daga baya koyi magana ba dama tun shi yana magana to amma in ka lura da ta'allukinta da mashi'ar ubangiji to kuma ta tajaddat tana sabantuwa maganar yujad fi kalamihi allahiq wasabiq a maganarsa akwai rigaye akwai raskace maganar da yayi ma annabi Musa lamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuh to bai magana ba sai da yaji bai magana ba sai da yaji kuma wannan maganan ita ce ta zo ita ce ta zo wato a ƙarshe in ka kwatanta ta da maganar da ya yi cewa inni an Allah lokacin da ya fara munada ce da Ubangiji wannan kai ya ɗauke mu ya gama ku? kada ya ɗauke mu hankali to ka samu alinta ƙalar da ne sau da wannan matsala ce ina son a fahimce ta sosai kaga lokacin da ya fara munada ce da Ubangiji Ubangiji ya ce an yi ne Allah ta'ala ubangiji inni ana Allah wato ubangiji ya ce ni ne Allah ba wai ni na ce ni ne ka sai yanzu tadan mutane ba su da hankali komai ba ga ka faɗa sai a ce eh to kaga wannan maganar ita ce ta fara zuwa kamun lokacin kuma da bayan an riga an gama halkar da Fir'auna aka ce to ya je ya sake miƙaci da ubangijinsa sannan ubangiji ya masa magana ita ce ta ba saboda magana sa akwai Allah akwai as-sabiq wanda ya rigaya akwai Allah wanda ya riski rigayayya to haka halka ubangiji yake halittar Ubangiji min haithu dilalatul halqi ala dhati ba ta da farko ba ta da ƙarshen da Ubangiji bai taɓa zama wai sai da ya koyi halitta ba da matan da iyawansa yake da matan wadda sufa sufa su ce da yake da ita to amma kowane ɗaya ɗaya mai halitta Ubangiji ya riga ya halicci saboda haka wancan dilal wacce take dilala ala dhati ba ta da farko ba ta da ƙarshe ita kuma wannan da wani halitta da Ubangiji ya yi wacce take ta'alluki da mashi'ansa tana da farko tana da ƙarshe akwai lokacin da aka yi tafi lokacin da ba a yi ba galibi mutum da cewa tana da farko tana da ƙarshe saboda kar wani ya ce wai an ce a wani aikin ubangiji akwai farko akwai ƙarshe amma ta tajaddad tana sabantuwa yujad fi af'alillahi ta'ala as-sawabiq wal lawahiq eh to wannan wani shine suke cewa yana tafi wanda sasul hawari wasu ba su gane ba daga cikin malamai akwai shekul albani shi ma wannan ta dan wara masa kai amma babu wani malami na sunna da ya ya bincike kan wannan da ba shine wannan ba shine ra'ayinsa ba abin da na gaya ma dai wasu daga cikin malamai malamai kiran masu wa'azi shahararru a kasan nan da muka je muka naƙasha shi wata ran da sallah bai fahimci wannan abubuwan bai ce ma bid'a ce ce ya zai zama bid'a bai zama bid'a ba in ka je ka duba sharhin ibnu Uthaymeen da yayi a Sahih bukhari lokacin da Imam Bukhari ya magana yan halittar da ubangiji ya yi mahalittu Bukhari ke cewa ubangiji shine al-mukawwin ya kawo wasu maganganu haka ibnu ibnu Uthaymeen a lokacin yayi wannan ishara kan wannan masalar ce wannan haka yake a wurin malaman sunna ba ka ba to in ka ce wai ubangiji wai da can bai halitta ba farkon wanda fara halitta shi ne alƙalami to da can bai hana shi halitta shi ne abin da ibn timiya ce magana wannan awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam akwai magana na malamai wannan ma din mausuliya ce ko masdariya ce ban san mu shiga wannan dai yanzu dai an bai fahimci wannan eh to ibn timiya shi yana ganin wannan ma awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam ba awwaliya ce ba ba ba tana nuna awwaliya mutlaqa ba eh saboda haka duk wani abin da yake magana duk wani halittar Ubangiji ya yi to gabanin shi zai iya haifar da zai iya samar da wata halittar kamar yadda bayan wannan kuma halittar zai iya samar da wata har zuwa babu ƙarshe in kana sai maka kawai ka je wurin lissafi ka tambaye shi infinity ko ba da wani shanu da muke yi lokacin da muke koyar writing haka da ko yanzu suna yi duk wani madaurin shanu da kai za ka iya yi irin sa gaba za ka iya irin sa baya wannan shi ake magana kawai amma kuma min haythu dalalatu hadhihi sifa ala dhati la min haithu ahadiha la min la min haithu ahadiha wai magana cewa ta ta'allaqu bil mashi'a to akwai lokacin da ubangiji ya halci annabi adamu shine farkon yan adam wane wane shine farkon wannan duka ka iya yin wannan amma a yaushe ubangiji ya rungurungun ya koyi wannan abin babu dama ubangiji canza abin sa to wannan shine abu da yace lam yazal aliman qadira bai gushe ba babu wani lokaci babu wani aiki da ubangiji zai yi face dama sai ya san zai yi ba wai abin da ya sha nake faɗa ba cewa da ta zai iya yin wani abu da kuma wai sai a samu wani wata akida ta albada ai kun san akidar ko wai daga baya kawai sai wani abu ya bijiro masa sai ya canja a ubangiji ba yi da wannan wa sallallahu wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina muhammad dukkan yabo da kirari Allah ta'ala ya salati ga annabinsa kuma ya amintar da shi ya saukar da amincinsa ga shugaban annabi muhammadu annabi arsalahu ila nasi wanda ya aiko shi da zuwa ga mutane bashiran yana mai bushara ga bid'a wa nadiran kuma yana mai gargadi wa ala ali muhammad kuma Allah ta'ala yayi salati ga iyalan gidan annabi muhammadu wa sahbihi da sahabbansa wa sallama tasliman kafira kuma ubangiji ya sauka musu da aminci aminci mai yawa galibi ana cewa wato salati da tsira to tsira da aminci ma'anar su ne to watakila dai duka dai an dai kawo ne min babi wato a yau ta maganganun malamanmu na gida suke kawo wannan amma dai aminci assalam ko at-taslim yana maganan a kubutar da kai da dukkan wani abinki kuma a sauka maka da aminci wannan shine abin da yake magana mm za mu za mu dan yi cigaba ko yawa mala yace fa inna tasanifa fi istilah al-hadith qad kathurat wa busitat wa iqtasirat wannan ba wai kowanne da ya faɗa ya faɗe shi a cikin a wato yanda ya kamata ya faɗe shi yace lalle dukkan wallafa wallafi da aka rubuta a matsalar hadith shine istilahil hadith kada kasurat sun yawaita suna da yawa wa tsat kuma wato wasu an sanya su sun zama a kalmomi wanda suke kalilan yadda za a fahimce su cikin sauki cikin sauki shine tafsir wa ikhtusirar wasu kuma sun yi ikhtisari ba lalle ka je ba ko da ikhtisari yake zuwa da kuma sauki ba wani ikhtisarin kamar muktasar na malikiya da aka ga in ka je ka karanta wani shaidanan kawai to sai dai abu fa wata abin zai zama shi kanshi an ce mai muktasar wani lokaci wai kusan shi algaz yayi a cikin wannan muktasar din nasa shi algaz yayi an san algaz ko wani kalmomi irin musu irin kamar badda bami haka kamar course haka shi wannan littafin dama yayi ne mai yan malikiya ko da ta rikice to kawai littafin ka malikiyan ma naka tana hamtanka idan ka zo kawai ba wai so ake wai a lokacin kakatu ba dama ka dan san su a baya in ka je ka ga an kawo wasu sports ko da katina abu kamar masu lissafi kamar masu ɗan abubuwa da muke na waya da sauransu in aka yi maka wasu ƴan course haka duk ka sani wasu abubuwa da su shi formula yawa ko formula haka shi haka yayi saboda haka shi kansa wani lokaci ana cewa in ta rikice sai ya je ya dauko master copy kuma eh to kaga kaga wato shi za ka ga dacen malamai sufaye suna yi wa suna kahafa saboda daga akwai wasu lokuta da alisun suka da kanta muktasar kuma ɗari al'amari saboda muka cin yanzu na yana da yawa su dacen ba su da aikin yi sai wannan can yi fartun a yi ne tun ana kanta muktasar ka ga dole kwada ce dole kwada ce ko ba ku da aikin yi kuma ku sauran ilimin ka za ku karanta sai wannan a nan an gode amma mun kaga muna da nan muna da nan muna da nan muna da nan saboda haka ba yi baka lokacin ka takaita maka wani abin da ga wani littafin da yana da isa salmu dan wannan tana nan ta inna juzal ne. kana karantawa ko dan islamiyya da dan farsan larabci zai gane me ake cewa to kaga gwara ka je tanka karanta ka ga hutar kanka akan ka je kuma a ta fama a ka'idoji na ilimin hadisi da kuma istilah din su ba wai kawai walidatu sa'a ce ba kawai wani lokaci ne ja can babu shi kamar da suke tsammani in ƙara ƙata na kasan ba hankali da su ba wani ne tsammani kawai ko yanda in shi ke magana da can waɗannan abubuwan duk babu su daga baya aka je aka samu wata factory kawai aka je masu mahukumta bani umayya su umar abdul aziz sauransu suka je suka buɗe waje aka je kan ana buɗewa shikenan aka je aka rinka kero wannan hadisan su haka suke faɗa kaga kerowa sai daga ce kerowa ka san to ana ana kare kare rai kenan saboda haka ba wai kawai wannan abun haka yake sai daga baya can ne ya kamata to bari a fara kawo ilimin hadisi a'a shi da ma can wannan maganganun ilimin hadisi kaza inganta inganta kaza bai inganta ba kaza irin wannan banda sauran islahati da daga baya aka daddala waje akan su amma shi kan shi dai ka'idar ilimin ma'amulun mutadawalun bainal ulama wani abu da malamai in suka ce sahihi sun me suke magana su a lokacin in ka ce wani da'if sun san me suke magana suka ce wani fika sun san wa suke magana suke magana ila iya kare wani za ka gani yace fika galibi ya fi gabatar da bangaren wato saduqiyan sa gaskiyan sa da amanar sa adalan sa wani ce yace mu fika kuma yana magana bangaren rike karatun sa ba bangaren kirkin sa ba to amma daga baya kuma aka zo aka ƙara gyara lafazin wannan kuma ko ko ina haka yake babu wani ilimi da zaka zo ka samu a in ka je a primitive stage ɗinsa lokacin da yake farko farkon sai ka same shi sai aka masa hidima da kablin mu sai aka masa hidima aka gyara kuma yanzu a katu haka ake saboda haka wannan ba wani abu ne wanda yake in ba wanda Allah ta'ala bai yi shi da basira ba ba wani abu ne da yake bukatar wani sophisticated mathematics ba wani abu da zaka sai ka shawu ya ka wahalar kwakwalwar sannan ka gane wani abu ne wanda yake a fili yake ga wanda Allah ta'ala ya sa ya ya wannan daga baya ne suka fara rubuta a hankali a hankali wasu suna yi a aikace a magance suna yi dama amma daga baya dai dole bukata ta sa aka yi rubutu kamar yanda ai da can rubutun Qur'ani ai akwai wannan amma daga baya da bukata ta bayu haka sai aka baya aka rubuta Qur'anin aka yi shi kuma yanda ma wato su kansu daga cikin kiman da yasa za ku ga shi kanshi Qur'anin ba a mishi da ba a mishi wato shakali da sauran abubuwa baki ɗaya ba a lokacin sai na Usman saboda ya zama ya yalwaci dukkanin kuma kira'o'in a kira'an da kake yi da ita a ruwayar da kake da ita in ka za ka samu kuma wannan mushafin bai saba da naka naka kira'ar ba amma da duk komai da komai an ba an ce an je an kukulle kaga sai an yi ta kwafi ma duk wani kira'o'in kenan kaga kuma abu zai abu zai wahala to haka wannan ya da abu daga ubangiji ya yi to da hikima wato wannan ina gaya muku hikimar da yasa ga shi kashi Qur'anin ma sai zama na sai na lokacin sai na Uthman ba irin wanda muke kanta ne a yanzu an mushi dugu an mushi kwalliya an yi kaza an yi kaza kuma ga na riwayan Hafs ga na riwayan Harun ga na Warsh kowanne daban da ta rubuta ba haka akai ba amma su sun yi ne yanda suka bar shi ta yanayin yanda wannan yanayin wannan kaifiyan ta tasiru jami'al qira'a wa jami'ar riwayat wannan su aka suka to shi ma haka ilimin hadisi ai da ta ana dan rubutawa da can ta lokacin manzo Allah ana rubutawa manzo Allah ya bada wasiƙu mazala kamar da kuka sani maganarsa da kuma aikace-aikacensa da kuma abin da za a ga wasu ce babu komi wanda da shari'a ne sannan ka da abin da mazala ya rubuta ba za a ce wai kuma ya aika ma kaman ibn hazm ba da ya aika masa ya aika masa da wasiƙa cewa kaza ga doko ba za a zo a ce wannan kuma bai zama sunna ba ta zama sunna ba dan za ce ba ta zama sunna ba ya aika wasiƙu zuwa ga shirqa zuwa ga buqawqis zuwa ga kisra wannan duk hadisai ne ba hadisai bane masaraucin sahabbansa suna ta rubutawa su amru abdullahi ibn amr ibn al-as akwai banda su kuma akwai shi kansa abu sha ce uktubu li abi sha banda su akwai su ali ibn abi talib ya fito da wani rubutu ke cewa gashi abinda matsala ya bar in dai akwai wani abu to shine dai wannan ilimin da muke da rubutawa haka akwai wannan a rubuce intini dama ba wani abu ne wanda yake walita sa'a ba daga baya ne kawai aka je aka tunani aka formula from the sky Allah ta'ala dai ya ga dama ya sanya abin nan mataki mataki wanda kuma shi wato yanayin ɗabi'a na kowane ilimi wani lokaci wallafa magana ko kuma yi rubutu akan ilimin hadisin karara to shi wannan tabbas ba ba a yanka shi cewa ya jinkiri shi a ce wai kaza wai yanda za a karbi labari wannan aiki shi ya fi yarda wato rubutawa wanda kuma wannan ya ba fi kyau ai inda wai zama aka yi to da wai sai ya manta wani to amma sai da kuka yi shiga ciki kuka yi mumarasan abin kuna ku samu tajriba experience daga baya yanzu kun san cewa kaza ƙarya kaza gaskiya kaza baina baina to kaga sai rubutu ya fara sai wannan ya fi kawo tsafta saboda haka wannan shine ya fara zuwa malamai suka fara rubutu akan ilimin hadisi ilimin hadisi anan rubutu akan wato ilmuka na karɓar ruwaya ba muna magana akan rubuta hadisan ma baki ɗaya ba yanzu ina magana ilimin hadisi ulumul hadisi ba hadisi ba daga cikin wanda ake cewa sun fara rubutu akan ilimin hadisi akwai babban malamin nan dan ƙasar Makka almajirin Aba ibn Abi Rabah Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj ya girme shi kashi Imam Malik ya rasu 155 ko abin da ya kama da wannan in ban manta ba banda shi kuma ana faɗan cewa wato akwai Imam Malik ibn Anas Imam Malik ibn Anas shi ma yana da rubutu da yayi wani bangare akan ilimin hadisi duk da yanzu aka ce yanzu baka ga rubutun ba amma kuma da arwaito ai an ruwaito a manganin sa da kuma mazhaban sa an santa duk wasu maganganu da yake da shi akan al-ardu da as-sama' da sauransu to na Imam Malik an san mazhabin sa kuma ana rubuta ana ruwaitowa saboda ko shi kowanne kamar motsan sa ne motsan sa yanzu ko ta bace to sai ta kuma shiga duk wata littafan da wawin din nan na yanzu da ake da suna kutubu sita da ana da su inda masanid ne sauran kuma wato wato atar da ake da su duk zaka in ka shiga cikin littafin zaka same su saboda haka ba wani abu ne da yanzu zaka ce wani yanzu ta bace za a rasa ta ba wasu daga cikin malaman aka a farkon al'amari suna rubuta ilimin hadisin ne a kadaice wannan shi ya fi zama jinkiri amma galibi za ka samu ilimin hadisin ko dai suna yin shi a cikin mabawi kutubihim mabawil kutub wace cikin littafai zaka kaman wato imamu tirmidhi ana ga wani lokaci yace imamu nasa'i suna magana kan wasu abubuwa kan ruwa kan waye amma cikin littafan su abu dauda zaka je hadisi ne akwai dan illa sai ka ce wa qala abu daud wa rawahu fulan wa fulan mursalan wa tabahu fulan wa fulan wa rawahu fulan wa fulan mawsulan irin wannan magana makamacin wannan adadin magana ne kan ilimin hadisi saboda shi ne tafai wannan ilimin yana nan dama can a wasu kuma sai suka zabi su je can ƙarshen littafin can ƙarshe wasu suka ce ruwa zai can farko wanda dai shi a farko kaman sai muslim ya da mukaddimansa da yayi yayi magana kan abubuwa da dama a kaman imamu ilal tirmidhi za ga shi shi ma da ya can karshen littafin sa sai sai yayi magana kan wasu abubuwa da yawa imamu shafi'i wanda ake cewa nasirus sunna kusan a risalansa ai ba wai kawai usul fiqi ne ba yana ga usul fiqi ya zama ya zama kusan wani abu ne sananne cewa usul fiqi za ga daga baya suna magana kan su ma isra'ili ba kaga suna yi ba za ga suna yi saboda wannan imamu shafi'i shi suna da wannan a cikin littafansa cikin littafin risalar risala ai yayi magana khabar wahid cewa hujja ce khabar wahid hujja ne da an samu wasu yan taratsi da suke cewa su ba su karba ba saboda shi a cikin risalar yayi magana yayi magana kuma shurutu musalut tabi'i shurutu qabuli marasil tabi'i yayi magana kan wannan yayi magana kuma akan hadithul munqati da sauransu da sauransu yayi magana kan wannan a cikin littafinsa na risala sai aka rubutu akan wannan ba wani abu ne wanda yanzu aka saba sani ba da ba can akwai shi amma a fara rubutu rubutu lokacin nan yayi yawa amma a ce za a fara rubutu ka cokan akan ilimin hadisi to malamai sun ta maganganun cewa waye farko ya fara farko wanda ya fara dai wannan maganar har yanzu magana ce da ake ta tattaunawa sai dai ana cewa wanda ya shahara da ya zo ido aka gan shi wanda ya fara shine wato al-imam ar-rama hurmazi wanda ya ɗari kuda sittin bayan hijira yana da littafi da ya yi al-muhaddith al-fasil bain ar-rawi wal wa'i ibnu hajar yana cewa kaga amma bai kyautata rubutun ba bai isti'abi ba to kuma da amma dai rubutu haka amma fada bane haka yake ai so ka duba gani hatta su ibn malik da suka fara suka rubuta sun motsa ai za ga wanda suka zo na bayan kuma sun fi kyautatawa za ga sun fi kyautata talifin da bayan ko imam bukhari shi da ya fara rubuta sahihi in ka rubuta na sahihi muslim ko nashi ya fi dadin karatu so da shi zai tattara maka jam'u turuq da sauransu da sauransu to haka dama kai da ka fara din yanzu mota da aka fara yin ta a baya yanzu in ka ganta ma dariya zaka yi waya yanzu in ka ganta yanzu yanzu da sai ka motan dariya so da amma dai wanda yake shine a farko shine sabbaqul ghayat kuma banda wannan sai ma'rifatu ulumul hadith na Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi ma'rifatu ulumul hadith wa kamiyatu ajnasihi wannan shi ma yana nan ana karantawa duka wannan suna nan sannan kuma sai wannan mashhurin malamin nan kasan Asbahan Abu Nu'aym al-Asbahani ya shi mustakhraj ne ma wato wannan littafi na al-Hakim an-Naisaburi shi ma ya fitar akan wato salo da kuma diri na shi wannan littafin nasa to daga nan dai aka fara wallafa wallafe din har zuwa lokacin zamanin su al-Khatib al-Baghdadi sannan ya wallafa littafin sa na aljami li adabi sami li adabi shaykh wa sami shine kuke kanta ana ko wanda kuke kanta na'am okay to to to to ah saboda haka shi a cikin dan ya magana kan ladubba to bayan nan kuma sai kuma ya wallafa kowane bangare kusan kowane bangare Imam al-Khatib babu wani bangare ilimin hadisi da bai kada shi da wallafa wallafa ba shi yasa ibnu nuqta yake cewa kullu man ansafa alima annal muhaddithina ba'da al-khatib iyalu ala kutubi duk wanda yake da adalci to ya san cewa bai zai yi sai ce wai bayan khatib kuma shi ba iyali na akan tafansa ba kai dai ya gyara kai waye abin da baka da shi ko ka gyara amma yana da damu su al-kifaya da sauransu da sauransu da ya fara wallafawa kan ilimin hadisi sauran kuma abubuwa da ya zo da su san duk wasu abubuwa da ka sani na ilmuka na mabahis na ilmu ulumul hadisi sai da wannan bawan Allah ya wallafa masa littafi sannan kuma bayan shi sai kuma alqadi iyad alqali iyad kenan as-sabti al-andalusi mai littafin ashafa to shi ba wai ya tsaya ne aka ashafa kadai ba ya da da wallafi da ya rubuta da yadin dama yana da littafi da ya rubuta da ilma ila ma'rifati usulir riwaya wa taqwa taqyid as-sama' wanda littafin sai da ya rubuta shi ma akan ilmin hadisi banda nan kuma akwai Abu Hafs al-Mayyanji shi ma ya rubuta mala ya sa'u al-muhaddithu jahluhu sannan kuma sai alhabib abu Uthman ibn Salah sannan kuma shine sai ya zo ya rubutu abu Amr Uthman ibn Salah a shahar zuri lokacin da ya fara yalan malami a darul ashrafiya wannan babban wato makaranta da ake kanta da ilimin ilmuka na hadisi da sauransu to shi ma sai ya rubutu akan ilimin hadisi wanda kamar yadda na da wasu daga cikin sun halarci lokacin da muka yi darasi a kansa ba samu tartibin mawdu'iyyar mutajanisa ba ta yadda zai ya gama daga isnadi ya gama daga isnadi ya je matani to zai iya hada maka babu wannan tartibin amma tare da haka dai kana karanta littafin zaka ji da wani uslubi da wani zauki na yare da yake da shi zaka ga wato zai baka sha'awa kwarai da gaske salisun fi uslubihi wa badi'un fi babihi to kuma haka dai duk wanda ya zo bayan sa kuma wani littafi nashi ubangiji yasa Allah ya karbi ubangiji ya karbe shi kuma sauran mutane ma suka karbe shi tsakanin duk wani rubutu da za ka yi bayan shi za a gani ko ma baina sharihin wa muta'aqqibin wa muqtasirin haka aka dinga yi wani za a gani yayi sharhi wani za ga yayi ikhtisari wani za ga yayi ta'aqqubi mashi ya dan dunduniya sai ya ce abinda ka faɗa ba ba daidai yake ba bari gyara maka sha'anin kuma ilimi kamar da aka sani wannan haka ji wannan shine abinda shi ibnu hajar yake cewa a faqad kathurat wa busirat wa ikhtusirat sun yi yawa tunda yanzu ba lafa lafa sun fara yawa wa busirat wasu kuma an yi saukaka su wa wa ikhtusira wasu kuma wato an an takaita su an takaitawa ma wata ilan ka karanta sai ka ga abin yana da mai zama algas ilimin hadisi asali ba ilimi ne fa na wanda ba san hadisin ba ilimi ne na masu dabdala da ruwayoyin nan wanda suke yin sa arwaice ilimin su ne asali to amma yanayin abubuwa inda dole akwai wasu nazariya a cikin nazariya shine wasu abubuwa wanda theoretical ne kawai to da da abin da za ka na hikima ne za ga wani ma wanda shi ba harka ko yake ba za ga ya baka wata idea ka baka kare ta to daga baya ka rika samun wasu wanda su ba aiki suke nan hadisin ba sosai wajen su daga ce da sunan fikihu suka rika shiga su ba zama suna da wasu maganganun su bal ma ba ma da masu fikihu ne kaga duk wani mai fikihu ba za ka taba samun shi bai da bai da bai da ruwaya ba ko Abu Hanifa da kuje ana cewa shi bai cika ruwaya ba in ga duba kitabul athar da kuma littafai da ake rawaito magana Abu Hanifa za ka ga galibi yana shimfar isnadinsa shi ma zuwa ga Hammad ibn Abi Sulaiman zuwa ga Ibrahim an-Nakhai zuwa ga almajin Abdullahi dan Mas'ud daga Abdullahi dan Mas'ud shi ma yayi sanatin sa yana da salit din sa ila iyaka dai shi in ka fata da wani sa to shi na shi na kadin ne saboda ka tufu ka inda an tsaya kan maganar su kadai to da wannan ba zai zama matsala ba to amma kawai daga baya shikenan sai aka fara samun wasu yan bayan iya su suna shiga masu ilmul kalam to waɗannan sun kawo matsala ilimin hadisi kamar da mun sha Allah muka zo ko da tsokaci za mu yi akan ma wajen tawatur da kuma ahad malam ba da jimawa ba zai magana mana magana kan wannan matsala wanda kuma ka san matsala ce da mu ɗan kwanakin da ta da ƙura mutane wato ana buƙatan dole sai dai na riga na ɗauki ra'ayi kuma ana son kuma dole ra'ayi ne zama ce adi yayi banga banga to insha Allah muka zo zamu faɗi menene abin da ke ilimi in ka faɗa wannan za a iya karba meye kuma abin da yake wannan mutum ya faɗa kawai so kana yake asali wannan ilimi wanda yake da yake yawan tafiye tafiye ya ruwaya ya ji ya kuma yi mumarasan waɗannan abubuwan a aikace wannan ilimin ilimin su ne za ka ji ana maganar kitabul ilal kana ta ce kitabu wannan masail ne na na wani malaman al-fiqh masail na imamu ahmad ahwalur rijal na ibn ma'in tarihu ibn ma'in na ibn khaytham abu khaythama haka ne kawai aka ce sa'altuhu an fulan fiqa a laysa bi dhaka a fiqa a fulan to sai dan shiru wato duk malaman hadisi ake tambaya zaka to kaga asali dokan su dokan su ce kawai wannan insha Allah ta'ala ina jin lokaci yayi ko mm saboda yanayin lokaci ah insha Allah wannan mukarrama ta cinye mana karatun amma insha Allah za mu zo inda wasu abubuwan da an saba da shi ba za mu za mu kawai wasu abubuwan ishara za mu yi sai mu wadatu da isharorin da muka insha Allah ta'ala abinda muka karanta daidai afuwan wannan na mata dajiya shi yasa kuma har yanzu za ku gani akwai bambanci tsakanin wanda a makaranta ne ya je ya karanta wannan ilimin muka ko a littafi kawai kaga theory yake karantawa da kuma wanda shi kuma a aikace yake wannan aikin kamar wa kamar Shekul Albani su al'allama Ahmad Shakir da wanda su kuma galibi a yan jami'a ne ake zuwa ake karatu yan jami'a wanne ya kan taimako ne yana taimaka maka amma ilimin hadisi duk yanda ka kai daga karanta shi in ka ga dama kan shekara ɗari kana kanta alfiya ta iraki ba za ka taɓa sanin ina aka rusa ba ya ake ɗabbaka wannan ilimi sai in ka shiga kayan shi aikace saboda haka da yawa ba wai ai yawa ba wai ilimin hadisi ne ba sani ba ya ake ɗabbakawa to wannan shi ake samu ake fahimtar gwani da wanda ba gwani ba kuma a nan ne za ka gani shi musamman shafa albani ya yi mutane da yawa fitinkan saboda shi a tatbiqi din kan wasu da cikin kawai na malaman akwai yadda suke da sabawa akwai yadda kowanne ake ajiye shi a ma'auninsa saboda ka a yi ƙoƙari ƙwarai da gaske wannan ilimin kar a bashi a kawai karatu ta takarda a bashi a kai nazariyat a dinga wato kokarin yadda za a daura alaka tsakanin nazariyat da tatbiqat a dabbaka buka kuma abu ne mai sauki kowane ka je kashe kashe dan samu isnadan shi ka ce to ga ga hadibul kamal din kana almisi ka fara da shi kaga mangan da malamai suka karanta eh to dama wala wala wala ce sahihi ne to wannan fika ne to fika wannan an fika ne an fika an saduq to wannan ai saduq to me yasa malamai ce mace malamai ce sahihi wannan sai taimake ka sai ka fahimci ya an dace ko ba a dace ba insha Allah ta'ala za mu dakata Allah mu tsawaita abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka yi kusa Allah ya yafe mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
الله أكبر الله أكبر